إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ga shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke gulkar kada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na jumada wata na 22 ga watan Zulhijja hijira shekarar 1441 wanda ya dace da sha biyu ga watan takwas shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 48 cikin littafin mawaƙa ta imam malik darasi na 48 insha Allah za mu tashi annayo an busaka fil qibla hana tohi al qibla na ga shine bayanan da zamu insha Allah ƙarshen dai karatunmu mun yi bayani akan matsala ta kallon alƙibla a halin biyan bukata ko tsari ko bayan gari wanda ƙarshen babanmu na rangwame akan yin hakan wanda daga cikin masu ganin haka kamar ibn umar iya daga cikin masu ganin ana iya yi in a cikin gida ne ba a daji ba a daji ne aka hana amma a gida ba a hana ba wannan fahimta mahi yawan sahabbai suna kan tsayawa asali annabi sallallahu alaihi wasallam kurin ya hani ka a fuskanci alƙibla da bayan gari ko tsari wannan hadisin tabbatacce da babu saɓani a kan shi kuma shi bin umar kanshi radiyallahu anhu ba ta yi ba manzan Allah ya ce ana iya yi a gida wata mas'ala ce ya hau saman gidan irwar shi hafsa iya leke-leke ya kai katarin ya hango a nan salam yana kallon iya biyan bukata yana kallon ya ba alƙibla ba iya kallon wajen betul maqdis da shi ne ya kawo hujja na an a gida ke ana iya yi to malamai sun mai da raji kan haka sauran kasa habbai kan kiyawa kan haka wannan wani abu ne wanda nake bantuwa manzana a cikin gida ne ba wanda ya ganshi ba wurin karantarwa bane a wannan wurin kenan in ma wata darura daban ko cewa hususiya a ka'ida ta malaman hadisi ko magabata kanin su fiki idan hadisi ya zo na magana sai annabi ta ayi kaza ko ce ka ayi kaza inda hadisi ya zo manzala ya ce ka ayi kaza ya ka samu misali yayi wannan abin biyu suka zo suka gito a kasa gano wane ne warko ana rinjaye da kawul a kan fili inda ya ce kakku yi kaza shi ake rinjaye tsawa a kan yayi kaza me yasa saboda akwai lokan hususiya wani abu na adam ko mun to wani abu da yawa kana shi yasa ake gabatar da kawul to shi wannan magana ta ka huskanci alƙibla ka ba ta baya annabi ya wannan magana kuma sahabbai kuma habba annabi ya koma ga Allah sun tsaya kan wannan magana shi ma ibn umar ya yi wannan tawili ko na farɗoka a ganin abin da ya hango ne wallah alam da magana mai kari gaskiya kurin mutum hatta ga misali abu musa ash'ari akwai abu abu ansari ne wanda lokacin da ana fituwa a sham haka a masar kai sun samu su a can yace wajajen biyan bukatar suna kallon alƙibla ci kwarai suka saya za su yi ma akan wannan matsala ta kenan kaga har a wani lokaci suna kan cewa ba a kallon ƙibla ko a cin gida ne kuma nan haka ko a gidan ne abin da ya yi kullum abin da suka cikin rigima abin da ya yi gare ka ka kauce ma kallon alƙibla ko a gidan ne ba ka yi ƙoƙarin ka na kaɗai cikin sabon iya cewa haka na muhimman karkata dai kuma ya suka fari da ya yi kenan a wani gaskiya ya yi lahiya ne kuma wannan muke bayanin cewa idan mutum zai yi a falankin gida na musulmi zai yi abubuwan daman ka tsara falankin ka dai har zai yi da magana wurin biyan bukatar ka kai ka da alƙibla bakin yawa ka sai wajen kwaranka kuma ana kira anan hata ɗan jenerori masu falankin gini musulmi irin abin sun zai na babin sai ƙoƙarin katanta aikin sai zamanto cikin addinin su kenan zamanto in za ka ba mutum filankin gida kamar filan wadda wajen biyan bukata bai kanar yola sai annayu an albusaki fil qibla hana dohi a alqibla حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدال قبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى wannan abin da yake bayani kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake ruwayar cewa ya ga ablabin makace ablabin makace wa manzana sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan ya ga wani tohi a jidar qibla a cikin bango na alqibla misali kenan nan ana sallah wurin da ake kallo nan ya ga wani ya tohi fa hakahu sai ya goge shi bayan ya goge sun ma'aqabala ala nas sai kallo mutane huskanto mutane faƙali ka ce musu idaka na ahadukun musalli idan ɗayanku yana sallah falaye su ƙibar waje kai ya tohi a gaban shi shi ne ƙibar waje kai ya tohi a gaban shi fa'inna Allah ta baraka wa ta'ala ƙibar waje da sallah domin Allah mai gima da buwaya yana gaban shi lokacin da ka sallah domin sallah ai kama yana ganawa da Allah ne kai tsaye ku da bagana Allah ta Allah ga dantanan kamar kana fuskantar Allah ne ya ke ne wurin da kake fuskantar Allah da kawanta ba ce kayi tuhu wannan shi ne hadisun farko kan matsalar kenan hana tohi a jikin alkibla wannan yake cewa ko a wani hali dai kurin ka a yi kurin sai ya ce haddasa ne wannan ruwa da makaranta bayan imam malik imam bukhari haka musulun surutu da wani hadisi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي عن عشرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدال القبلة بوساقا أو مخاطا أو نخامة فحقا آه وأن رواية عائشة متى أن صلى الله عليه وسلم تكي بال الأبان شوى من صلى الله عليه وسلم ياغا توهي بوساق ko ce mukhatan kurin majina au nukhama nukhama suna mamanta busaq abinda yake ake kakowa ya zo daga fito daga hanci na nukhama abinda ke zo daga jikin kirji duka da kurin tohi ne ana mutum ya kan tohi abinda ya shanyo daga ya fito daga hancin ko daga kirjin da kada kana yi jawo kuma kana kana iya da kowane kuma mutum ya yi iya yi jina daga hanci iya jina daga kirjin shi kurin da ya kowane kakin kai tohi kurin zaka ce a hausa an ka ce tohi mai sakowa daga hanci ne daga kirji ne dai tohi ake magana tohi komai wani kun tohi kuram tohi annabi ya hana a yi to annabi ya ga tohi kuma ce kaki a katangal alkibla fa haka ya goge shi wannan kwarai yake na hani ya zo duk da cewa ana ana magana kan sallah amma akwai ruwa zuwa rasar iya magana cewa kurin ɗayan ku kai kaki a alkibla kuram din mai kaki a kai gobe kiyama zai kakin shi a gaban shi a huskar shi duka kanin da harafin kaki gaskiya ya kibla kurin ko ba a cikin sallah ba kuma kasancewa laihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya iya limanci su sun abi da cikin ibada annabi ya ga wani iya limanci limami ne kai kuma zan sai ga wani limamin yayi tohi a jikin katanga ta alqibla sai maza ta masahabai da ya kare sallah yake ce falasa da lakum haza wannan kai kare muku limanci kai kare muku limanci wani kaga lahin babba ne ta kai kare limanci kuna na bigiyar kunta ya ba kuma mamaye ga wannan kai kare limanci haka kenan aibu ne babba kuma wannan yana karantar da mu da mas'alar duk da malamai na kai da kawo mas'alar bin fasiki sallah ko dan bid'a sallah da maganin malamai a su ce ana bin sai ba abi to wannan iya daga cikin hujja da malamai ke kawowa ta magana rashin bin idan an ce ba abin irin wannan laifi to na ga dan bid'a kuma san kowa san bid'a tana cikin kabira abu mai kai mutum gidan wuta kenan haka masu ci ana bin fasiki sallah auren laifi ne ma annabi ta kai kenan wani laifi ya sa annabi ta kai sallah kenan wannan magana cewa ko da wasu na ga cewa akwai magana hani wanda sallah ta ɓaci kudu shi ne magana amma magana hani magana bin fasiki sallah ɗan bida a sallah kasa sai akan garuwa duk da magana a ce a sake ne ke da maganunun kamar sallar basari shi ya ga aka yi ba a sake sallah kamar cin sai bukhari da ta salli wa alai bid'atu wannan ta sallar basari to amma masu cewa ba abin don suna ɗauka kama a ce zahin kai ne yake sa aka yi babin da bida sallah ba zahin kai bane ba akwai nasi na magabata cikin sunan abi dawud ne ga sahabi abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya shigo masallaci abin da ya isko ba liman bai gaya bid'a ya shigo masallaci bayan kiran sallah sai ana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a kuma da kace niyya wallo niyya wala ta sallah liman ya zo sallah ta zo an ce sallama ya fara ya cire ce wallahi la usalli fi masjidin fi bid'a tinaran sai Allah ban sallah nake bid'a cire sallah cire ya huda ko sana bid'a hadisin gantaccen haka cha bi sallah duka abin ma tuce shi ba lumu na bida ba kinan kaga maganar da akwai masu zagin wasu abu suna can yan zafi ne yan zafi suke da babu masalla a ba zafi bane ba kunnas ba zafi bane ba mutum ce yan bi ce bebe kaka kaka zargin duk da akwai masu ga ana yabi wani kuma fahimta suke ko suna ga cewa masu tsaya babu ma ba a tsaya babu sallah amma bai dacewa kamar da yake cikin daliki wannan hakikin kaga ta tahawiya da cika magana cewa lalle maganar dan bid'a inda musulmi hatta ana ba samu cikin taƙiƙi da wannan littafin na mutum hakam wannan na da ya mai taƙiƙi wannan na sharin shi iya magana cewa idan musulmi suna da dama da za su iya zaɓen liman suka bar ɗan bida'a iya limanci sun yi laifi za su iya sa liman na sunna sun yi laifi haka kuma inda ga limamin sunna kabi na bid'a duk matsalaci abin suke magana cewa abin suke bayani a takan tawiya inda ya zamanto misali a gari babu limami wanda yake sunna wani limami don ya wata bid'a kuma nan bid'a ba ta sa a ɗauke jami'i a ce ba a jami'i a gari ba a juma'a an da shi ma wata bid'a ce a tsaye da juma'a a gari dalilin ya bid'a wannan akan darura za a bi shi kayan a samu sunna kadin wannan kaga ba suna magana wani suna karin maganin ya su inkarin duka kinana bin nabi da sallah su masu magana suna magana akan halin darura inda babu malamin sunna ma ba ta duk ɗaya ne ga sunna ga bid'a ce ɗaya ne bai wa kanka ko ma cikin mai hankali ya san baiwa a gama inda za a ce sunna za a bid'a kuma da misali ko kai misali a ce zaka lissahi in za a sallar minti uku hudu da za a minti sai sallar minti biyar ko shidda ya zo ɗaya ko nan ma an barka nan kun yi minti uku hudu kun kare nan kun yi minti shida ko takwas ya ga baiwa gaba da ladan ba a yi masu gaskiyar magana dai magana malamai suna da magana da yawa kan gudun bai a sallah amma a gaskiyar magana idan mutum ya ce bai bi ba kakka idan kakka ɗau zage ce ɗan zahi ne ba zahi ba ne ba akwai nasin magabata wanda kuma su yi hujjar wani hadisi manzo Allah ne hada sallah ita wani kakkan gulimanci kuma lalle limanci ya ga yadda wuce kakkan gulimanci hagan kenan kuma gashi Abdullahi bin Umar ke wannan mas'ala suna kawo irin ganin na Abdullahi bin Umar ya ba hajjar sallah hajjar fasiki ne mai laifi eh wannan abu ne sananne ko san hajjaj wanda ya san hajjaj yanzu zai kashe ka ba wani matsala zai kashe ko tsabi ne ba ruwan shi da waye ka sabi ne inda ya ga za ka yi matsala cikin sai kashe ka ya kashe sabu ya kashe magabata ya kashe tabi ya kashe cikin sabon shi kashe Abdullahi bin Zubair kenan irin wannan akwai darura misali da ga annan wani ya bai hajjaji sallah bai don ya ka kan darura ta magana kariya kai ko har hatar zai biyo baya amma abu ne sananne wanda magabata sun yi mu'arada gare su kuma sun yi tsoro sun kare abin su daya cikin sahabbai daya cikin magabata ya shigo dimashq ran juma'a ne ko marwan kin ne sun kai sallar juma'a bayan ta yadda la'asar ya la'asar ake juma'a la'asar ma ta yi tari sai ko kuma yi magana ɗaya cikin sabanin kafin da zana ya shiga masallacin ya sanar sai ya ɗaura kamar sai ta tattata masajid sai a zawar ta tattata masajid tattata masajid da zama ita ce ya zaura kin kuma ya zira zira jima iya gudun a ce ya ya saba kurun hakan an samu sadakuna musulmi musulmi ne kuma shugaban musulmi ne amma kuma mun ɓadda ta ne haka yana irin wannan an samu wani magabaci ya bi shi to shi ne suke hujja da irin wannan ana yin fasa sallah gaskiyar magana duk da babu nasi zahirin da ya ce an kai baka sallah amma dai bin shi ya yan babu ka sahihin babu sunna gaskiya da sunna baka zuwa ga dan bida ka bi sallah gaskiya a ta ga kan wannan cikin wannan sharhin na kai dawiya kan magana in dai akwai sunna ne kamata ka je kai sallah wannan akan babu wanda rura ce laruri ne kayan Allah ya kawo wani sunna kullum wannan shi ne abinda yake wannan hadisi dai hana tohi a alƙibla sai ma ja a filƙibla abinda ya zo a kan magana masa'ala ta alƙibla haddasani an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar annahu qala بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة wannan cewa na yake cewa mas'ala ce na gada hadisi da makare ba imam malik imam bukhari ya rubuta ka muslim ya rubuto shi wannan na magana kibla ruwaya ta abdullahi bin umar iya ba da labarin cewa bainaman nasu bi quba fi salati subh mutane suna sallar a quba a sallar asuba ce suna cikin sallar idza ja'a mu'atin hega wani mai zawwa ya zo suna cikin sallar ya ba su labari cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul qur'an lalle manzana sallallahu alaihi wasallama a daren jiya a dare wanda ya wuce kenan an sabakar mai da al'ur'ani wani shaƙi sahabbai suna kiran ƙur'ani ko da juzi'i ko da aya ko da aya na iya magana ayar ta sabko na mangan da kake kai da kawowa a kallon sa'anar yanayi masu yana alƙibla za mashi umarni na kallon alƙibla kenan wannan aya ce ta sarko take bayanin juya alƙibla daga na daga makka zuwa baitul maqdis to da aka saukar da aya kashi suka ce a daren jiya an saukar da alqur'ani kad unzila alayhi alqur'an kenan ko da juz'i na akwai masalar masu ganin qur'ani in gaba ɗaya ne shine ba a taba wajen alwarla amma in aya ce ana kiranta mana aya ko sura ko juz'i ana kiran ana yi doka duk ɗaya ne daga ɗauki ƙur'ani gaba ɗaya daga ɗauki juz'i duk ƙur'ani ne domin ƙur'ani da tukun gaba ɗaya daga baya ka gama shi tukun gaba ɗaya amma ana kiran dukkan duka ƙur'ani ƙur'ani ne ko aya ce ko sura ce sunansa ƙur'ani yanda wani yake da al'umma wani yake da al'umma kan kaka ɗauki wannan dan aya ce ko sura ce ba kaman ƙur'ani ba ne ba in dai baka ɗauki gaba ɗauka gaba ɗaya in kun za ɗauka za ɗauka gaba ɗaya ne nan masala ta ɗauka ƙur'ani ba a wallah da masala ce da ne bayani a kanta wanda magana mai ƙarfi inda don ka ɗoka ba nasu zahirin da ya ce ba ɗoka ya da arwallar la ɗoka da arwallar shi yayi ɗoka da arwallar shi yayi rashin arwallar bai hana ka ɗauke shi ta kama yanzu dai nan ya bar labarin an saba kokin aka sanar da su an saukar da aya mai magana kallon alƙibla wa qad umira an yastaqbil ka'aba kenan annabi ya saka da wannan wannan ayar ta sabko ta amme umarnin ya huskanci ka'aba maimakon baitul maqdis su a lokacin suna kallon kudus suna kallon zaman ta falastin ko sham suna kallon baitul maqdis kenan kudus kenan ayo suna kallon kudus suna sallah suna kallon kudus kenan arewa daga madina maimakon su kalli gusun suna cikin sallah labari ya zo an canza alƙila an saba ana ƙur'ani wannan ƙur'ani iya bari iya bari umarnin an wa annabi umarni a cikin ƙur'ani ba kada karanta masa ayat ba kurin abin da sai kuna da ƙur'ani iya karantar da ayat ana ba annabi umarni ya kalli ka'aba fastaqbiluha kuma ku huskance ta kina ba su umarni zai ba su umarni kina ku huskance ta illa ana cikin sallah yace wa kantu wujuhum ila sham lokacin da musu wannan magana suna sallah suna kallon sham arewa fastadaru ila alka'aba haka ka tantanwa haka juya haka ka tantanwa da liman da mamu haka juya kurin aka ci gaba da sallah ƙarƙashin wannan ake magana cewa kenan idan ta kama sallah kuna kana kallon wani ba alƙibla ba aka sanar da kai ba wani sake sallah sai ka juya kurin kai da mamu kuna sake wuri a kan alƙibla kuma kuma sallah ta baya ta yi haka koman ce a kai kai sallah don a ta fi malikiya kallon alƙibla sharaɗin shi kana tuni kuma kana iyawa ƙadirin zakirin kuma alƙudura kana san ka san alƙibla ce dole kalle ta kuma kana da ikon kallon nata zai yi ka san sare nan ba ƙibla bace ba amma ba ka iya juyawa irin matsala a yau irin gadon likita yawa kan gadon likita an bankare ka an bankare ka gobe kana a hannun ba ka iya juyawa gadon ka bai iya juyawa to wannan a wannan hannun ba a tare da ka kalli ƙibla za ka yi sallah inda kake kallo yamma ne arewa ne sama kake kallo kana da rubutiki ne na akwai mutum mai rubutiki akwai ciwon da ake yi ko wata kwana gama a mutum a rubutiki ya kwana nawa a rubutiki ko bai iji ko ina to ala kullu halin ko kana kallon sama ko kana kallon ƙasa ala ko ina ji kallo in lokacin sallah ba ka da iko kana kibla ba a ce ba dole ya juya ka kuma yake sallah halin da kake ciki shi ba babu dole a ce sai inda iko ne kana da ikon juyawa ka kalle ta za a ce wajibi ka kalle ta sai wannan ruwa da makaranta dai ita ma dai imamu bukhari ya rutu muslim ya rutu ta ba da labarin ana kallon da yake ce nan kuma abin da ya shahara akwai matsala ta wajen maganar kallon yake ce a makka ko a madina kai kiblatain masu kiblatain wannan masu kiblatain iya bambanci da wannan an ce na kiblatain an ce annabi ya kai ziyara ne a wani wuri a watan ruwa sikawa ya je barwani banu salama wajen daya cikin wata bayan ya je kai ziyara ne ayyata sarko ya ka ce a nan ne iya sallar shi ma ayyata sarko ya juya iya kallon sham ya juya yake kallon ka'aba shi ne buɗe aka wurin ya shahara da masar kiblatai ne duk da abu ne da a kan shi ne ake tamar kan shi ne shi dai tabbas ya wakana an yi sallah biyu a wuri guda manzan Allah ya yi kuma sahabbai sun yi sallah guda a kibla biyu rabi a nan rabi a can ya kone ya tabbata ba wani matsala kan shi wa haddathani an malik an yahya bin sa'id al sa'id bin musayyab annahu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدل بشهرين wannan abin da yake ba labarin ruwaya cewa duk da ruwaya za mu ga hadisi ne kamar cewa mursal amma iya da hanya malamai sun samu hanyoyi wanda yake za mu madogara kakkawa da sai ibn husayn tabi'i ya ce mai mai tabi'ai kuma bai ga annabi amma ya ce annabi sallama ya kaza to kenan akwai hanyar da aka samu abin ya da madogara da kakkawa hadisin sahihi ne ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sallar zo dama ba da an ƙarfi madina bayan ya zo madina ya yi sallah sita ashar shaharar wata goma sha shidda na betul makadis iya kallon betul makadis kenan kudus kenan sha shidda bayan na ce hatta a makka iya sallah iya kallon betul makadis na harko tunan sun suna ce a na makka inda yake sallah a ka'aba iya sa ka'aba gaba amma iya kallon betul makadis kenan bibi ne ga betul makadis kuma ga ka'aba a gaban shi to amma zai a lokacin nan ma abinda yake tabbas ita ka'aba bata bata ce jibu amma bi yake ga ka'aba a gaban shi bata bata da samu wata ruwa ya ce ya ba ka'aba baya ma yana kallon bata bata a makka naka dake na da kibla da horko ana kallon bata horkon da duk idan annabawan su Musa Isa kibla su ce bata bata kibla annabawa ce bata bata kama annan salama ya yi guri allah canza mishi an ga allah ce mun ga inda kake kai da kawai na karna ta karkar waje kake sama da nuna da ta tarda ku mun ga da kake kai da kallon iya sallah iya kallon sama iya neman wa'ayi a bashi damar kallon makka aka ce tunzun an baka dama ka kalli ka kalli batul mana ka'aba inda kake kenan yanzu an juya mishi an bashi abin da ke nema an bashi an juya mai dan da farko su yahudawa da annabi ya je madina san da kallon kudus ko gani ko mun ya kana sai ya kallon ibnu ibnu ibnu ma ya kallo ibnu ibnu ma ya kallo saboda aka wa annabi wai kuma da juya zai tafi kuma dan dai ko ya san amma da ra'ayi zai mai sai dumi kashi ma sai ya bar tamu ma ya kuma ya koma wata daban suke ayyaba da Allah ce duk ɗaya ne wannan Allah ne umarni ba abin da na ra'ayi ba a takaice dai baitul maqdis annabi har yayin hijira wata 16 iya kallon ta na ci da wannan sallama ya zo an ci arabi awwal ne kuma an juya ta a watan rajab haka rabi rabin rajab shi na ce wata goma sha shida wasu na kawo sha takwas an sha takwas wasu na hudu watan da ya hijirar da watan da aka sarko zai aka ce dai shi dai yan watanni wannan kusan shiga ɗaya da rabi shiga ɗaya da rabi kusan ta ne ya yi yana yin sallah a baitul maqdis daga baya dan an sami aka cewa da ya ce ta kayan badar shi da wata biyu wata a wata aka yi badar a nota aka yi badar badar a ramadan aka yi badar a ramadan a cikin ramadan aka yi badar a ramadan aka yi shi kenan wata biyu kan shi kan cikin cikin rajab kenan a rajab aka abinta kuma aka samu badar a cikin ramadan sai mai yake cewa sai yana ya gaya maka asalin abin kenan da ana kallon bata maka gaba aka juya ake kallon makka da ta ce hayyau ake kallon ka'aba wa haddathani an malik an nafi an amr ibn khattab qal ma bayna al-mashriq wal maghrib qiblatun idza tu idza tuwajjaha qibla al-bayt nan abinda nake cewa kana nan abinda yake a wannan ruwaya umar bin khattab ya ce abinda yake tsakanin masharik da magarib kibla ne kenan idan ka ce shi ne gabanin ranar tsakanin gabas da su a can mutanen madina gabas tana hannunsa na hagu yamma tana hannunsa na dama idan suka kalli kenan gusun magana kenan kenan tsakanin gabas da yamma shi muka ce mu a nan tsakanin gusumu da arewa kalli gabas ko da kibla ci kuran ba wani kabo seti kabo wani gusol ya maka kakkan man kai kai ba lahi bane ba amma ba ba dora maka ba ya kai ba ainihin tutus sai ka hado kan kan Ka'aba in dai kun ya cikin fiqh musulunci in dai ka kalle kurin alƙur'ani akwai hadisi marfu mun karanta annabi ya yi magana in dai ka fuskanci kurin wajen gabas zamu ta gana wajen yamma kun gabas kasa arewa a hagun gusum a damaka gusum na mamaki hausa mace a shana gusum shekaran jiya an sa wani karatu na suna tv ina maganar na sudu ba ana magana magana wannan da muka a cikin bulugu marana ina magana gusum da arewa kalli ibla ce yau daga najeriya kuma tuna waye don daftar ne ta daftar waye ga yawan shi daga wasu daftar wane ne malam kai wata hausa ka maimaita ta a zakaratunka kan da kudu kan da gusum gusum ne gusum ya ce da ni da mata na duka gida na kowa sa mai gusum allah malam mai gusum na ce kudu ci yawa ya ce kaga mutum da kaga waye ma wanda ya yi wakata da mutum da kaga yan waye ma amma kudu bisan kudu bisan gusum kudu kudu kudu kudu kudu kaga ta hausa da kace yanzu ba a jami kun waye bisan gusum ba irin ce da tafiya ne mai gudu gudu mai gusu kai nisan gusu kai kudu da hausa ka take gari gashi ka ce ba a nesa nan najeriya ce mai gusu kenan kenan a nan abin da muke cewa idan mutum abin da ke tsakanin gabas da yamma kibila ne shi mata kenan misalin mutanen afirka ta yamma mu a nan misalin nijar ko najeriya sai ka ce abin da ke tsakanin kudu da arewa wacce gusun kima da yau awai a jirgin wani nisan kudu ba wani nisan kudu ba shi ma wani nisan kudu ba ya gusun zai ya ce gusun ko kudu ne da hausa ce ne kenan an kasa kudu ko gusun da arewa a nan kinka ka kalli kudin gabas a nan kudin na cikin kibla an ce kenan babu sharaɗin in ka kalli an ce wanda yake cikin harami shi ne yake da ƙa'ida muka cikin masallacin harami shi ne yake buƙatar kallon ka'aba amma wanda yake cikin garin makama ya kada kuma masallacin harami ya kare bayan ta ya kada kuma masallacin ba ta ya jiba na akwai matsala ma akwai matsala ma samun a ce gaseti kai tsaye an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akwai masallacin da ka ayyana da annabi ya masa ya masa ishara suka musulunta sa sa kibla su daidai wuri kaza duki kaza wannan na gano wani expose da aka yi wani taron da ake na sunna da abin sense da ilimin zamani a jidda wanda wannan wurin shi yasa annabi zamani yayi mai seti ya ce daidai dutse kaza kibla ta sa kibla kuna wani malami ya sa wannan abun a taron na malamai da musulmi ana ana abun sai yake sa musu aka sa aka tablo ta amma maki annabi ya wannan magana a wancan zamani da aka zo da aka abin seti daga wurin masallacin babu kwana sak habba ke hajjar asawar kuna ka bude kamara kuna a sauran kuma kuna gashi kuna abin seti ne sak ba kwana daga wurin kuna wani dutsen wannan da na magana ake bile har yanzu a daidai hajjar asawar ba kowin ba wani zero abu kuma aka aka yi wani kuma kana kika abin da wahi ba abin da bada a ta zamanin babu wani kana aiki ta ce na annabi ya yi ishara ga daidai ka'aba amma haka cewa akwai yanzu ma misali akwai rusar da ake da abin zamanin tsada wani ba layi bane ba kana da kayan ake ta amma babu ka'ida babu shaɗa kace dole mutane ya sun busu kinka dole babu dole amma mutum zai iya yayi ba layi bane ba ya samu ya samu ƙarin ilimi na zamu na zamani baka damar kallon kibla amma bai cikin sharaɗin cewa he daidai ka abu daga nan daga wani wuri balle daga afirka ta yamma ko nisa ba shi dai inda ka kalli kurin wajen wajen wajen maka zama ce wajen maka kurin shi kenan kana kan kibla wannan baba mun kare wannan jalladi sai mu jalladi na gaba na da zamu sai zamu shiga na ga sabon babu na magana masalaka nan sallama sai bismillahir rahmanir rahim ma jaa fi masjid fi masjid nabi sallallahu alaihi wasallam zamu tashi baban abin da yazo akan maganar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi masjid nabi sallallahu alaihi wasallam shi za mu tashi ya ce haddasani ya haya a malik an zai bin riba an zai bin riba wa abdullahi bin abi abdullahi an abi abdullahi salman al'azhar an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram abin da ke wannan ruwaya ta abu huraira radiyallahu anhu iya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi salla a wannan masallaci nawa fi masjidi hada ya bada wannan masallaci nawa khairun min alf salatin fi masuwa shine mahi alkhairi akan salla dubu wanda ba wannan ba shi ba ya yi duk wani masallaci da sallah dubu amma ya ce illal masjidil haram ban da masjidil haram nan ke ne maganar dubu masjidil haram magana daban ta zo na matsayin iya matsayin sallah dubu ɗari kina shi ya yi na madina da sallah ɗari na madina ya yi na garinku da sallah dubu na makka ya yi na garinku da sallah dubu ɗari dubu ɗari an jima ana yi ɗankari wani yanwa shi ne mutane aka samu yanwa masu maganar masu son zuwa umara ko zuwa saudiya to haka sukan aibanta mutane wannan gabar mutum da bashi fatala ji ya ce yi sarka mutu bai yi gabi a wai aka mamunan su yi umara su taimaka mata talaka to bisa gabi baka aiwanta mutum na ko dama mutum duka biyu na ya taimaka talaka kuma ta umarai mutum ya ji wani farare da wayar sai bata ya sallah kai wata guda kana sallah a harami ai abin da yawa ne har gobe kana jami'in zani ai abin da yawa ne gaskiya wata guda kana sallah a harami sallah farilla ɗaya ya kaci ɗaya ce dubu riwa ɗaya ya kashi kala kananta a nan ga damar sai ka mutu kare baka arewa ka samar yawa sallah ɗaya kuma sallah biyar ba sallah ya kai wata kana yi Allah lada da ɗani mutum ya ji wani farilla ka ce mai wanda ka ce mai ya yi duka biyun da ya je umara kuma ya taimaka talakawa dan duka dai akwai abin amma kaka aibanta gaskiya ka aibanta mutane ba su aibanta mutane akan zuwa umara wannan mutum ya je kan shi fallashi da Allah ba shi ya je kan shi kun gaskiya gaskiya ba shi farada dai kuma taimaka talakan su ma ka hana taimaka marakin kurin da yau ka karya mutum gwiwa ka ce biya ji ba ko waje ana kalmai irin kallo ya kuma dai masu bata musu masu aibanta mutane masu hali masu zuwa gaskiya mutum farada ce kuma kowa ya santa ya samu wani musani ba ta ya sallar gawa ya aka aka gawa sallar ita ma dubu da rinci Allah Allah idan nasin ta ya sallar wanda da sai kuma kai kalkili kuma iya yawa ka samu wanda ke shi dai nasin duk da wannan mas'ala a ta cikin malamai yana ga ta manyan malamai suna sana ga cewa ko da sallah ko da dubi suna sallah kuma dan ta salatun salatu ne cikin masjidi duk da me yasa suka ce banda sauran salo kamar na fidoli sauransu saboda yayi magana akan wata mace su ce ya rasulullah ina son sallah a bayan ka ina sallah a bayan ka ce sallah mace a gida ta hailada ko a hata an masallacin nawa kuma ta ta ta ta hijan farilla ce gaskiya akwai yace sai ta ruwa da suka suka zo suka mai tuturun a bayan a masallaci bai fito ba a cikin wata ruwa ta cikin sulbu ka ruwa wanda ke magana cewa kusan sallar ku a gida ta yi ladawa in ba farilla bace ba kaka annabi kida ya bambanta farilla da abu dan da ka ladan ta yi sallar ku a gida ta yi lada hatta a masallacin na ya ci ilal makatuba haka yana muna da nasi kare ba za mu bace dukkan sallah gaskiya da kuma sanan ra'ayin sallah ko ta sallah aka ce amma gaskiya annabi ya ware sallah ta farilla yake fara sallar farilla ce take da wannan magana ta dubu ɗari sai shine zahirin abu wannan kuma kasan fikin malamai yawa a dauki takan ta gawa Allahu ala to nan dai kenan eh fadala ce ake hudi ta masallaci kuma nan a ta a cankin kuma akwai maganin malamai na mas'alar masajil haram shin ana ni masallacin harama na yau na makka ko ko dukkan makka harami ce nan akwai ra'ayin malamai masu ganin cewa duka haramin makka harami ne da wasu dalilai suke kawowa wanda wannan shi ma dai kullum mutum abubuwan ka yi abin da yake da kata baka shakka me ka je haramin ba ko ba shi ke zama amma wannan kamar su usaimin da sai cewa babu cayin zaharin da su karara ba dokan ko ina ce duk ɗaya ne da masallacin ka'aba da masallacin goku cewa babun ma bai kama ka ce duk ɗaya ne ko duk ladin ɗaya ne a ba da amma sai masallacin haram ya yi kada lidiyar gaskiya usaimin musan sana kashin gaske na cewa kurin za a iya ɗaukar masajin haram ce to amma irin wani abin ko da ana wannan sabanin ka ɗauki kat ya yi maka ka je makarantar hana matuƙa da maka ta kasi ce ka biya ka je a shi ba sai ka biya miliyan nawa ka ta yi mako da mutum mutum ya jayin kudin ta kasi kudin ta kasi sai ka biya kudin ya ka je maka ko wajen ɗauka ba mu tun gashi da bana abu da dukkan maka zaka kana kana zuwa kana zuwa can kama wuni me kaje yi kada kaje aikin haji ya mallada to ga gida ka hira gida ko hira banza ma kuma ya hira banza ko a gida gurin wallahi mai yawa hira banza ta gida gida kuma can ga abinci ga komai ga wurin akwai abinci na akwai akwai na nan na riyal biyar akwai na na shirba talatin halin ka dai kidan gaskiya mutum Allah kai shi wani wuraren ya kokarin ribatar sallah haram gaskiya shi ya hide kai je balle kai mutum nan ka samu occasion ka ta yi iya daga iya baka koma ha abada na mun cuku ne yawa da iyawa aka taimake maka ta yi ma ya ha abada yau ka ba ba kai wani gaskiya kai kokarin ba ta kayan ka dawo gaskiya ka samu sallar harami kat ka ji harami ka sadaka kai ga ka'aba ya kat wannan kuma halin da ruwa kika da kai a gidan sai bayan wannan hadisi da yanzu da wannan ruwa ya ta karantar da mu manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi haza khairun min alf salatin fi ma siwahu ila masjid haram salla a wannan masallaci nawa ta yi alkhairi akan salla dubu a wani masallaci wanda ba shi ba sai masjidil haram wannan ruwa imam al-bukhari ka ta muslim na kawo ta ba imam malik wa haddathani an malik an khubayb bin abd alrahman an hafs bin asim an abi hurairah radiyallahu anhu wa annabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي cikin muna magana fadalan masallaci annabi sallallahu alaihi abin da yake ciki wannan ruwaya ta Abu Sa'id al-Khudri ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina qabri wa minbari ni na qabri ya kawo amma cewa ruwayar baiti kamar da sulaimu ke cewa ta ce ta yi inganta diratan warwaya haka ne masu kalmar baiti an ce kalmar lafazin ma bayyana baiti wa min bari lafazin wannan ya zama ingantacce ya ce ruwatan wadiraya sun taƙiƙi da salim yawa mota ta imam malik haka ne ya yi zama inganci akan tabari duk da ma'anar ta karɓo da domin aka ce ma'anar saboda kabarin shi a inaki a ɗaki a shaki shi za ka ta ma amma dai lafazin ce wanda ya tabbata ya tabbata masu lafazin ma bayyana baiti ya yi zama ce inganci ta asahar waya ta ce duwa ta ruwaya ta ya zama inganci ɓangaren ruwaya ɓangaren diraya kasa aka ce ruwaya diraya wani abin ilimin hadisi na kaman banta misali yadda lafazin ya zo hanyoyin wayoyi kuma diraya ilimin sanin ingantacce da rashin ba inganta ba hanyoyin da sanin hukuncin hadisi na ce diraya wanda za a bayan hadisi gaba da baya abu hukuncin shi a ce ga matsayin shi ya ce duk auke nan kowane bangaren biyu da ruwa da diraya kowane ya ce lafazin baiti mun bari ya yi zama inganta shi abin da inganta to dai abin da yake ce kenan ma bayyana baiti wa min bari abinda yake tsakanin ɗakina da mimbarina raudatun dausayi ne min riyadil janna daga cikin dausayin aljanna yace mimbari ala haudi kaji ko mimbarina yana kan tabki na na alkausa wannan iya daga cikin illa kullin imani bil ghaib imani bil ghaib yarda ba a neme ka ba sanin aiki da kulluwarka wajen yarda to ya za a yi a ce kan daidai na haka yanki yanzu na muna cikin aljanna ne a ina yake kurin ba ruwanka kurin kai annabi magana kura kuma an gaya maka matsayin wannan wuri mai daraja kurin wannan an wadin matsayin wannan wuri amma bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin wata fadala ta musu ta sallah a daidai wurin da yau ana rigima har ana mutuwa ta wanda sai abin har akwai masu mutuwa wurin don tunkoso da mutsuwa da ake neman shiga rauda wanda san tabbas kasan wata anan tana cima ta da cikawa kurin ta shiga ta tana da abin lunwashi aka matse ta kurin kurin ga an dota a wace to wannan shine bai kamata ba irin wannan wajen shan nuna da shan nuna hajjar asawad duk da hajjar asawad shi ma da fadalar shi amma duk da a ce kai kana cutar da wani dan taba shi dan ja saba sunna na ce ku wallahi na gani malami malamin harami malami na harami iya karanta darasi iya da halka a darasi aka mai tambaya wai shi wani mata mai wani haji a saudi ya yake wani kama shi ya ce wallahi cini ta lamta ba ta taba ganin shi ba ta wallahi taba ganin shi ba ta ganin shi ba ne ma je ko a kuma malamin harami ne ta taba ganin shi ba ba za ku Allah ka kuma mutu ba wani haji ya ce kuma da mana ga ta kokowa bala'i yau ya ce ka ya shiga ga daiwa wannan san matsala kan ka ga lokacin mutum a mace wallahi to kenan inda dama ka in ba dama ka ci garkuwar ga kamar Allah haka wani ma dole ya saka na kashi ya bala ya saka ya fiya ta wallahi kai zai sanan iya mun kawo to kai ce ya bar kashi daga kurin a ta bala'i kai wannan sai ka je ka tuju wani wajen abu to wannan wuri ke suna da fadala amma wai ba a tsora wani abu dan jama'a a ce gashi wanda ma shi na zai asar akwai ruwaya ta wanda duk wanda ya taba shi san bance shi ko kiyama zai mace da gobe kiyama wannan akwai abu mashi rauda bata da wannan bata da miza da aka kawo ga matsayin sallah a daidai rauda babu a sunna kurin wurin ne aka ga baka baka labarin ga darajar wurin ke daraja tana da alaka da wurin shi ne wannan darajar ne wannan matsayin shi wurin ne ake magana iya daraja ma sallah duk inda kai sallah ladan ɗaya ne eh duk inda kai sallah a masallacin duk ɗaya ne to amma nan shi dai mutum ya samu baca kuma kayan yin kasar a wurin amma ya kai cutarwa ko kai ka cutu akwai laurin za su iya awa da awa biyu ya jira a gudu a tsaye ka ko tsayuwa a tunkoshe kada tsaye awa da awa biyu ba ko mai lafiya don haka yi aka tsaye a riye ba a shiga ya wasu mutu ya jima ba a bude ba ta kuma bude kenan mutum zai iya kai zai abin zai kai sai cutu wani ko shi cutu kan shi dan ba dora maka ba kuma ba shi sallar da kai a gehen ki ka ji sallar ladan su daya ko addu'a a nan da wani wuri duk ɗaya ne addu'a a ce addu'a ta nan ta hitar da ta yi ta abin haka albutan suke doka dokan wannan sallah a wurin tana da miza kan sauran ko addu'a a wurin magana babu addu'a daga manzon Allah wanda ya bayani sallah a nan ga ladanta ko addu'a a nan ga matsayinta kurin wurin ne ga maka darajar wannan wurin ga matsayin shi kurin ce tsakanin mimbari na da ɗaki na dausa da cin dausayin aljanna kuma mimbari na akan haudi akan tauki na kawo sadaki na kullum Allah san hakikan abin da ke ciki suna ta bayani wasu ta abin na ma'ana ne abin ne a wannan ne ba abin ne wani hakika dole ba ruwan kashi wa haddathani an malik to wannan ruwa da cewa ta inganta hatta imam bukhari kai muslim ya kawo bayan imam malik wa haddathani an malik عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة نعم كان قلت الله حنا كده cewa wannan ruwaya Abdullah bin Zaid al-Mazini yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bayna baiti wa minbari abinda ke tsakanin daki na da minbari na raudatul dausayi ne min riyadil janna daga cikin dausayin aljanna wannan shine matsayin masallata na zalama yanzu kuma sai zai maka shi wadda wannan ruwa imam al-bukhari ya kata musulmi ya kawo sai ma ja fi khurujin nisa ilil masajid matsayin hotar mata zuwa masallatai da sallah mai matsayin zuwansu sallah حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله عبد الله بن عمر كبار الأبار شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تمنعوا إيماء الله كبكو هانا باين الله ماتا إيماء جماعة أنك أمت الله ما نقول عبد الله إني أنا مجي عبد الله إيماء كمان عباد kenan ima Allah mana matan Allah mata bayan Allah mata su ima Allah kan ku hana bayan Allah mata zuwa masallatai na Allah nan kenan annabi ya hana ya hana ka hana matarka zuwa masallaci duk da yayi magana cewa bitu na khairul lahunna kuma amma gidansu yayi alkhairi da ya a gida turwa yace a gidan mata yin sallata a ɗaki ya yi ta a hilin gida a ƙure ya yi ta a baranda kai ƙwararra yana haka ta su ta gida amma duk da hinda ta yi amma an ce kuma ka a harafin sun bukata an ce inda bambancin take bambanta da misali gida sai dai in a masallacin akwai wani darasi to wannan kenan ba har da bace kadai ba akwai wani karuwa da banza na ilimi misali kamar misali kamar aka juma'a kamar juma'a juma'a irin su idi akwai darasi sake yanzu suke zuwa don akwai bayan sallah akwai wanda ma wanda a yi dimaki umarta auda mata ta masu haila sauta kowa yau da mata mata budurwoyi da masu haila ko cika wata ko don wanda wani abin da yake wakana a idi na gudu ba da magana a doyi amma haka sallah kaɗai to su yi a gida ita ta hilada hatta da farilla ba na fila ba hatta da farilla hatta da farilla wannan shi yasa abdullahi bin umar wannan magana kasan akwai magana ta hutu ta magana hasaratun sahabbai wani suna ga a ta aisha take cewa da annabi zama ya ga abin da mata suke yi na kwalliya da harasun zama masallaci amma na bi harasun ba idan ba hujja wacce a hana su don akwai ɗaya cikin ɗayan abdullahi bin umar ya ce wallahi zama hana su ya ji ubin ya wani magana shi gani ya nima kenan irin abin da mata suke yi ta wallahi zama hana sallah ba su zuwa ya ce ce annabin ya ce ka alkaci da kana su a ce da ya ce ba ni ba kai a ce hayamutu bai mai magana hayamutu bai mai magana ba na ce annabin ya ce ka alkaci da kana su kai ta ka lata da yanke mai magana ta ka hayar hayamutu bai magana ba kurin zayin kalma an ce annabi ya ce shi ba ka harar ce shi zana su shi kuma ya gurin aibin abin kawai aisha take cewa zamun ya canza shi ya ga inda abin ya lalace ko gudun fitina ce ya ta sake yawar magana bayan uban ya ce annabi ta ka ana su kuma ka ce kai zaka na zaka na su kan wannan kalmar sai yanke mai magana yanke mai magana kun san ci ba ni ba kai a babu wasa kan sunna annabi ta ka ta ka babu wasa yace ai shine ina ga Abu Hurairah ne da Abdullah bin Abbas da aka yi maganar nan sallallahu ya ce da wadda imam masatan nar ko ya wallahi daga abin da wuta ta taba ka da harkar mutunci damin za a dawa shi an ga ga cikin ka sake abin daga baya an ganin gwamnati to abu huraira iya da wannan hadisi shi abdullahi bin abbas bai da wata ruwa da ta ka annabi ya ce ana yi ko annabi ya yi ko amma yau ibn abbas yake cewa yake ta aburara yanzu ruwan da zaka sha ruwa man zuba da wani yanzu zaka walla yace kai yaro na ce maka annabi ya ce ka ba mu ka mu misali ka mu ba na ce annabi ka mu wata hira wani misali ka ka buga misali ma ta ce na ce annabi ya ce ka buga wani misali da ruwa in me ka ce gayo da gayo ka kara ka misali ba na ce annabi ya ce ta annabi annabi ya wani magana kuma ka mu misali wani ruwa kaza kaza don hira ce ba a yi annabi ya ce ka nan da yanzu abdullahi bin umar ya ce manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima'an lam sadrillah kan ku hana bayan Allah mata zuwa masallataya sun nema kaga ce biki zuwa ɗan fitina ce ai maganin ta ai abin da ke ta fitina ne a hana shi wannan ruwa imam bukhari ya kawo muslim ya kawo amma da wata hanya daban ba nan amma da magana ce guda wa haddathani an malik annahu balaghahu an muslim bin sa'id أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إهداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا وانا رواية تيوى مسلم بن سعيد كي تيوى من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي إذا شهدت إهداكن صلاة العشاء إذن أيونك كنا ماتا إذن أيام غانا ماتا ني إذن أيركو تحالة تسلل العشاء كنا غاتا تسلل العشاء كتا شهوة تراري فلا تمسن طيبا كتا شهوة تراري kenan dan ya cin abin da ta kafi tana kenan amma su guji sa turare eh wata ruwa ta mata sa turare kata je kata je sallam masallacin kata je sallah wannan ruwa ta imam muslim ya kawata ba imam malik sai wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an atika bint zaid bin amr bin nufail imra'at umar bin khattab أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها abinda yake ruwayar atika binta zaid mata umar ta bin khattab wani baiwar allah ta ce tana neman uzun da umar na ta tahi masallaci fayar su fita ya shuru shi mai biya san ta je abin bai ta bakar ta je bai san zuwa ta masallacin amma kuma iya gudun ya hana ta yi ne su ce inda tambaya fayar su kuta sai ya shuru ya ce bai ta da kuma mata ta ce wallahi da kuma ta ce wallahi zan wuta mata ka ba hana na kai wajen wuta ko inda mata ka ce ɗanin dubana zan wuta amma shi kuma ta ce falaya mun bai hana ta tun da wani sinadin yana da rauni hadisin sinadin shi yana da rauni wa haddathani an malik عن يحيى بن سعيد عن عمة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال يا ابن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل من المساجد قالت نعم أبنك يوم عائشة مطلع صلى الله عليه وسلم أنها قالت عائشة تاتي لو أدرك رسول لو أدرك رسول الله ما أرسل الناس ما أرسل الناس نساء عند النبي يا إسكو لو أدرك رسول الله ما أرسل نساء عند من قال يا إسكو أبن دا ما تحسكي دا إسكا سكا فارا كنين كل يا دي أبن دا كافتنا دا كبايا لمن أعون المساجد دا يا أنا زوم ثلاثة kenan ita wace tana ga abin da ya faru daga baya inda annabi da ran shi ya ga abin da ya faru daga baya lamana ahunna masajid da yana mata zuwa masallaci amma dai bai hana sun ba ita kuma ta ce baka sajam dai dai mata da kuma matsala ne ta ce da yaran masallaci kama mu da awul nisabun isra'il kamar da aka hana matan bulu isra'il kenan kamar yadda aka hana matan bulu isra'il zuwa masallaci mu ma da an hana mu shi ya yabi sai bi karuwa ya amara yace na ce ma amara aw muni abu aw muni nisabun isra'il shin an hana matan bulu isra'il zuwa masallaci kenan ta ce kwarai kenan su da ma a addinin huda mata zuwa masallaci shi yasa ya samu matsala game da maryam wajen tarbiyyarta wajen zaman tamtallaci kwarai sai margima kwarai wanda iya a cikin aƙida su matabata masallaci sam ba ta zuwa masallaci to kenan mu ma shi ta ce inda annabi ya san abin mata suka fara daga baya shi ma da yaran na isa ma ake aisha ta yi maganar dai akan kenan illa da take hana sa mata zuwa irin kenan da annabi ya bayani a can ma kar a sa turare ka a sa doce sa turare kacce matsalacin kenan maganar wannan abin zai kafi tana shi ne ko a yanzu kina ga mata sun yi hana su wannan suke hana wannan abin suke hana su a hana su abin da ka fitina na gwada kwalliya ne ko a ce gwada ado ko sa turare a kwalliya da mutalaci shi za a hana amma a ce san masa zuwa shine nasin abin da san nasi ya hana a baya ka ana zuwa in akwai wata fitina ya yi maganin ta amma ka ce san musun can ba shine saba ma wancan umarni da manzon Allah ko hanya manzon Allah ya hana ka ku hana su wannan shine wannan ruwaya ta Imam Bukhari da Muslim ya kawo ta ruwa Aisha ta bada labarin inda manzon Allah ya isko abin da aka fara da mata suke yi daga baya shi ma da hana su zuwa masallaci kamar yadda mata aka hana matan bari Isra'ila zuwa masallaci wannan shine abin da ke ruwaya daga ne kamata mu tsaya Allah ka rubuta sun gaban insha Allah nan da yake ma takaice dai kurin zuwa masallaci na mata masharu ne amma ba abin da aka yi so bane ba amma in sun je in sun tambaya ka a hana su inda fitina a yi maganin ta kurin allahun salli ala muhammad wa ala ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidu majid allahumma barak ala muhammad wa ala ala muhammad kama barakata ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh